الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan marece na laraba a daren alhamis daren sha bakwai kenan ga watan ainihin watsi zama daren sha takwas sha bakwai yau sha shi daga wata ko na musulunci sati guda da sallah sha bakwai kenan daren sha takwas to daren sha takwas ga watan sha biyu watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1447 a ci gaba da karatunmu na littafin la'ilaha illallah ma'anaha wa shuruɗuha wa nawaqiduha wa fada'iluha wallafa ta ashekul imam muhammad sa'id rasulan hafizahullahu ta'ala za mu tashi zancen muhammad ibn abdulwahab ko wannan shine karatu na hudu insha Allah ta'ala صفحة السادسة عشر صفحة تشاشدة قال يكيتي قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله yace babban malami jagora a cikin ilimi da aqida Muhammad ibn Abdul Wahhab yace aka ce al-imam ana nufin al-qudwa wanda ake koyi da shi kin ba kowane malami ya kai matakin imam ba sai ko a magabata ba kowa ake kira al-imam ba a ce al-imam malik al-imam shafi'i al-imam ahmad al-imam abu hanifa al-imam al-bukhari al-imam al-thauri waɗanda suke suna da mabiya da suke bin tafarkinsu suke kuma koya daga gare su a cikin sha'ani na ilimi da aiki wannan malami al-mujaddid wanda ya jaddada ilimin tauhidi da addinin musulunci a bisa fahimtar salaf muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai al-wahabi at-tamimi an-najdi wanda ya tarda mutane sun canza addini sun koma suna wani abu daban wuce iyaka a cikin salihan bayi bautar kaburbura a neman agaji daga matattu da sauransu daga cikin mu'taqadat na sufiya da kuburiyun ya zo cikin ikon Allah ya karantar da mutane ya dawo da su saman hanya da datarwa ta Ubangiji subhanahu wata'ala sa'annan wato lokacin gwamnatin Saudiya ta dafa mushi suka tsayu shi yana kira da ilimi su kuma suna dawo da mutane bisa wato turba da sandar mulki Allah ya gafarta mushi to yake cewa i'lam rahimakallah anna ma'na la ilaha illallah nafyun wa ithbat ka sani Allah ya maka rahma cewa ma'anar la ilaha illallah korewa ce da tabbatarwa tana korewa tana tabbatarwa kamar yadda muka sani sai ce tanfi arba'ata anwa'in wa tuthbitu arba'ata anwa' kunga yanzu mun ƙara fadadawa da mun ji cewa dai nafiyun wa ithbat nafiyul ilahiyyata amma siwa Allah subhanahu wa ta'ala wa ithbatul uluhiyya lillahi wahdahu la sharika lahu fiha to kore wanda zaka yi cikin la ilaha illallah ya kumshi abubuwa hudu tabbatarwar da za ka yi cikin wannan kalmar ya kunshi abubuwa hudu sai ce tamfil ilahiyata wattawaghita wal andada wal arbab ita wannan kalmar ta la ilaha illallah wato juz'inta na farko wanda shike dauke da nafiyun la ilaha to ta kore ilahiyya cancantar bauta an kore ma wanda ba Allah ba sannan ta kore a tsawarit ba za a taɓa yin imani da wani ɗagutu ba wanda ɗagutu shine wanda zai raba ka da turbar Allah babban ɗagutu shaidan babban ɗagutu shine shaidan hakan nan da dama daga cikin waɗanda ke ɓatar da mutane bokaye ne da 'yan tsubu masihirta da an fassara su da su ne ɗagutu amma dai al-ta'amim duk abin da zai sa ka rabu da tafarkin Allah ka kama wani dajin to wani abin ya zama dagutu to cikin kalmar la ilaha illallah akwai korewa da barranta daga dagutu wal andad sannan kalmar tana kore al andadu wato waɗanda suka kasance suna ganin kamar su kishiyoyi ko tsararraki ga Allah duk wanda ya nassaba kanshi ko wani ya nassaba shi ya mai da shi kamar wani abokin tarayya ko wani kishiya ga Allah ko wani tsara ko wari subhanahu ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan kalmar ta rusa wannan matsayin da aka kai shi ina fata an gaya wal arbab sanan tana kore wato rububiyya ga wannan Allah ko kuma al arbab da ma'anar wasu daga cikin malamai ko shugabanni waɗanda mabiyansu ke bauta musu waɗanda mabiyansu ke saba ma Allah su bi su da gangan Allah ya hana wa'inan malaman su ce a yi babu matsala kuma su yi biyayya ko Allah ya yi umarni wa'inan malaman su ce kar a yi kuma su yi biyayya tare da sun san da cewa Allah ne ya ce a yi suka bari sun san da cewa Allah ne ya hana kuma suka yi shi ma wannan nau'i ne na shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala ta wannan kalmar ta kore shi shi ne al'arbabu fal'ilaha fal'aliha wato abubuwan da ake bauta koma bayan Allah ma kasattahu bi shay'in min jalbi khairin aw daf'i dhurri duk abin da ka nufa da wani abu na jawo alheri ko tunkudewar shari kana ganin wannan abun shine zai sa ka samu arziki zai sa ka samu tsaro zai sa ka samu lafiya zai sa koma bayan Allah ko tunkudewar wani sharri kana ganin wannan abin shi zai kare ka daga wato ainihin mutuwa ko zai sa wato ainihin ka samu tsira daga karayar arziki ko wani sammu ko wane ne ko asiri ko waye kake ganin wannan layar ko wannan gurin ko wannan bokan shi zai tare ka zai kare ka da tsare ka daga wannan fa anta muttakhiduhu ilahan to ka riki wannan abun a matsayin abun bauta haka akwai masu bautar laya akwai masu bautar guru akwai masu bautar aljanu akwai masu bautar bokaye akwai masu bautar 'yan tsubbu so da suna ganin su ne za su iya kare su su ne za su iya tsare su su ne za su iya taimakonsu wanda ko ba wanda ya isa yama wannan sewa sai Allah ta'ala kaga ai shirka kenan ka dauki haƙƙin Allah ka daura ma wani Allah kowa ne to ka rike shi a matsayin abun bauta wat-tawaghit na biyu da yace kalmar na korewa at-tawaghit man ubida wa huwa radi duk wanda aka bauta mishi kuma ya yarda da bautar da ake mishi aw rushiha lil ibada ko aka wato ainihin bujiro da shi a matsayin abun bauta at-tarshih shine kamar a ce an tsaida ɗan takara misali ce rushe hadisiyada kenan kama kamar irin inda ake demokuraɗiyya da siyasa sai ce ana yin election a primary election yanzu a primary election ake za a fito da waɗanda ko za su fito da suna ganin suna gasa a ciki ƙila mutum biyu uku hudu biyar a cikin fati guda kowannensu murashah ne an wato bujuro da shi a matsayin wannan ta kujerar da yake nema sai dai kila a ka da shi gurin gurin primary to a waccan jam'iyyar ma haka a waccan jam'iyyar ma haka kaga ba a tsayi da ɗaya a cikin su shine abin bautan shine misali shugaban wannan misali ne ko amma kowanne ya bujuro da kanshi to hakan nan daga cikin batattu ko wancan ya ce a bauta mushi ma wancan ya ce a bauta mushi kaga rushiha aw rashaha nafsahu lil ibada ya bujiro da kanshi a matsayin wanda za a za a bauta mushi shugaban wannan dariƙar ya faɗi makamancin abin da shugaba waccan ɗariƙar ya faɗa ana ta rikici kowa yana ganin nashi shi ne ya fi kullu hizbin bi ma ladaihim farihun kaga tarshihi ne shi ma na ibada mutum ya kai kan shi ko yana so ya nuna shi ma ya kai matsayin abauta mushi wal andad al andad jam'u nid kishiya ما جذبك عن دين الإسلام من أهل أو مسكن أو عشيرة أو مال duk abinda ya tugo ka ya jawo ka daga addinin musulunci ma'ana ya raba ka da addinin musulunci iyali ne gurin zama ne maskar dangi ne dukiya ce fahuwa niddun wani abin ya zamanto need ya zama kishiya ga Allah subhanahu wata'ala bunda zai sa ka bar bautar Allah kenan dukiyarka tana iya zamantowa dagutu a gare ka yan uwanka da danginka ya zamanto Allah ya jarabce ka yan uwanka yan bori ne suka ce lalle ko dai ka zo kaiwa ka dinga bori ana rataya ma layu ana ma girka ko kuma su ce ba ruwansu da kai sai ka ce a tunda dangina ne ba mai kin dangi sai ka yadda suka shirkantar da kai suka kafurtar da kai to shi kenan mutum shi ma ya fada cikin naƙabi daga cikin nawaƙidul islam ya sanya abokin tarayya ga Allah Allah ne kaɗai ya isa ya raba ka da kowa amma ba wanda ya isa ya raba ka da Allah iyaye yan uwa dangi in suka zo da abin da ya ci karo da na Allah haƙura ake da nasu a kama na Allah wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma in suka matsa ma sai kai shirka Allah ya ce karka yi musu biyayya amma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ka zauna da su a duniya da kyautatawa da mutuntawa ko da arne ne babanka zaka mai biyayya cikin abin da ya shafi rayuwa amma a cikin haƙƙin Allah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq inma ta'atu fil ma'ruf ana biyayya ne cikin abin da shari'a ba ta kyamata ba to saboda haka duk wanda zai raba ka da addinin musulunci malam ya ce iyalanka ne gurin zamanka ne danginka ne dukiyarka ce fahuwa niddun da kaulihi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah cikin mutane akwai wanda suke rikar wasu kishiyoyi ga Allah suna son su kamar yanda mumine ke son Allah wasu mali suka ce ka hubbillah kamar yadda su suke son Allah kaga san yi ishtirakul mahabba ma Allah duk wani abu da zaka gudanar ko ka fuskantar da shi ga Allah kar ka sake ka kamanta shi da yadda zaka ma wani so ne tsoro ne girmamawa ne ko ma menene na Allah yana sama wannan zai sa ya zama ka iya rabuwa da wani kowane ne shi don ka samu kusanci da Allah amma ya zama kana ma wani soyayya irin wadda kake ma Allah to hake nan ta yi wata rana na wancan ya rinjaye na Allah sai mutum ya halaka to shine sai Allah yake faɗa cikin kafirai akwai wanda suna son wasu gumaka ko wasu daga cikin mutane irin soyayyar da ake ma Allah ka hubbillah fasara ta fi ƙarfi shine ka mahabbatil mu'minin Allah kamar yadda mu'minai suke son Allah soyayyar da ba ta da iyaka kenan ba ta da ƙarshe ba a ƙure ta duk wanda ya taɓa Allah sai ka ji ka tsane shi saboda soyayyar da kake ma Allah tafi wadda kake ma wannan to sai mutum ya ainihin wato kamanta Allah da wani a cikin haka sai zama yana son wani dukiya ce mata ce ‘ya'ya ne ‘yan uwa ne iyaye ne ko menene sai ya ji wannan abun yadda yake jin shi a ran shi kamar yadda yake son Allah ko ma ya zama ya fi son wannan abun akan Allah ta wannan shirka ce kina akwai a shirku fil mahabba shirka cikin soyayya zaka Allah ta'ala da kaji ana ku ji tsoron Allah eh zaka ji tsoron shi kuma me zaka so shi shi yace wai shi yasa ce wai da'una na raghaban wa rahaban annabawa suna bautar Allah ne cikin kwaɗayin ladar Allah san Allah da kuma tsoron azabar Allah cikin girmama Allah wal'arbab al'arbab da aka ce su ma sai ka kore su a cikin ranka shine man aftaka bi mukhalafatil haqqi wa adha'atahu wanda yayi maka fatawa da saba ma gaskiya kuma sai ka mai biyayya ga abin da Allah ya shar'anta shi wannan a matsayin shi na malami amma ba malamin Allah ba kun san ana cewa malamai magada annabawa ko to akwai magada arnan baya akwai malamai magada arnan baya shi sa za ga ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace awwalu man tusa'aru bihim bihim jahannam farkon wanda za a fara ruru ta wutar jahannama da su ya ambaci malami malamin da bai yi aiki da iliminsa ba shi yasa ma mai iya magana ya ce wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wathan malamin da bai yi aiki da ilimin shi ba kafin a kona su fir'auna a wuta sai an fara kona shi kafin a kona su abu jahal masu bautar gunki sai an kona malamin da bai ba Allah ba su da ilimi yana da hudura dama ai gwargwadon girman abu gwargwadon matsalar shi da an samu akasi so shi malami baya bata shi kadai yanzu dan iskan gari zai lalace a gidansu ma ba wanda zai bi shi saboda an san dan iska ne amma an malami ya bata to fa zai kwashi jama'a da yawa ne ya jahannama da su ina fata an gane kamar yadda in ya zama na kirki yana kuntata ma shedan so da shi yana raba al'umma daga saban Allah sabanin jahili mai mai tsoron Allah jahili mai tsoron Allah kan shi ya sani bai da guzirin da zai ma wani gargadi ko ya ma wani nasiha ma bai iya ba to shi ko malami mai tsoron Allah duk inda ya ga an yi ba daidai ba sai ya hana duk inda ya ga shedan zai kutso sai ya yi fadakarwa a masallaci ne a makaranta ne a tashar mota ne a cikin gida ne gidan shi ko gidan haya ko a ina ne shi dai sai ya magantu ko a kaso sai ya yi wa'azi ko a gidan kaso to shedan yana matukar kyamar malam yana jin nan wato malami na kule shedan hauya to idan kuma malamin nan ya lalace to shedan yana rage ma shedan aiki ina fata an gane yana rage ma shedan aiki shi yasa al-imamu darimi cikin sunan din shi ya fitar daga sayyiduna umar radiyallahu anhu arda yake cewa yahdimul islam zalalul muallimi wa jidalu munafiqin bil qur'an wa a'immatun mudillun wa a'immatun dallun abubuwa uku suke rusa musulunci yace kuskuren malami domin kaga kuskuren malami in ya zame to da yawa za su bi shi cikin wannan bata sannan munafiki kaga yana gardama cikin addini yana gardama cikin alqur'ani dan bid'a wani yana rusa musulunci sa'an nan sai shugabanni matattu so don haka wanda zai ma fatawa akan saba ma gaskiya sai ka mai biyayya to shi ma wannan ya zamanto cikin arbabu da aka kishiyantar da su da Allah ai Allah shi ke sawa shi ke hanawa shi ke haramtawa shi ke halattawa sai Allah ya ce wannan abun haramun ne kamar naman alade misali sai wani malamin ya zo ya ce maka a halal ne ba a babin lalura ba ba komi ba in ka yadda alhalin kasan daga na ƙur'ani ga na Allah to wancan shi ya zama ɗagutu kai kuma ka zama mushiriki ka shirkantar da shi ga Allah tunda kai a gurinka kenan an samu wani wani ila na biyu wani mai halattawa ko mai haramtawa na biyu koma bayan Allah shine sai yace misdaqan liqaulihi ta'ala wannan na gasgata fadin Allah ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah yahudawa da kristoci sun riki malaman cikin su al-ahbar jam'in al-habr al-habr wasu ce al-hibr shine babban malami to yahudu su suke da ahbar wa ruhbanahum kuma sun riki masu bautar cikin su ar-ruhban jam'i ne na arrahib wanda ke mai bauta da jahilci shi bai da karatu amma akwai ibada to shi ma banna yake kun gane ku bai yi karatu bai na son ibada shi kuma wannan ya yi karatun kuma baya ibada baya bin Allah saban Allah yake to kowannensu yana da haɗari kowannensu yana da ainihin wato yana da haɗari to su yahudu malamansu sun sani amma ba sa aiki da sanin da suke suna canza abin da Allah ya umarce su da shi wa minhum min Allah ya yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun to su kuma yahudu wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim kirkirar wata bauta suka yi daban wadda ba Allah ya shar'anta musu saboda su jahilcin su yayi yawa to sai ya zamanto mabiyansu da su mabiyan ahbar sune yahudawa da mabiyan ruhban sune kiristoci sun rike malaman cikinsu da masu bautar cikinsu arbaban min dunillah a matsayin abe baɗan bauta koma bayan Allah nan zaka fassara ar-rabbu da ma'anar al-ilah al-ma'bud ne saboda as-sunna ta fassara da haka tunda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana sukar wato lokacin da afwan ajibu na hatim ad-da'i wanda shi da kirista ne ya tuba da ayatan ta sauka cikin suratul tauba sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lasna na'budu mu a kiristanci ba ma bautar masu bautar cikin ba bauta musu muke to kake nan ittakhadhu ahbarun wa rubanahum arbaban sun fahimci arbab ma'anar abun bauta ake nufi sai ce ai ba bautar su muke ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba suna sa ku abinda Allah ya hana ku kuma su biyayya kuma su hana ku abinda Allah ya sa ku kuma ku yi biyayya suka ce yace eh wannan haka nan ne sai annabi ya ce fatilka ibadatu ai wannan ita ce bautar su da kinan mun lura ibada fa ba dole sai wai in ka zo kama mutum sujada shine ka bauta mushi ba sujada ce kadai bauta ba sallah ce kadai ko azumi bauta an yi magana ce kuna ta kafurtar da mutane mu da muna sallah kamar yadda kuke sallah muna azumi kamar yadda kuke azumi muna zuwa aikin hajji kamar yadda kuke aikin hajji wasu sun dauka sai in mutum ma wani abun bauta daban sallah sai in ma wani shehi azumi sai in ma wani shehi dawafi sannan ya zama kafiri a ai ibadan na da fadi ka dunkule abin da yana da fadi gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zai sa ka abin da Allah ya hana ka kuma sai kai biyayya ka bauta mushi wanda zai hana ka abinda Allah ya sa ka sai ka mai biyayya ka bauta mushi da nassin kuma alqur'ani wal masih ibn maryam sirriki annabi isa abun bauta annabi isa dan maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida alhalin ba umarce su ba face sai su bauta mu abun bauta guda daya la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya sai shi subhanahu amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah daga abin da suke yi na yin shirka da shi na haka wayannan abubuwan guda hudu wannan kalmar duk ta kore su al-ilahiyya والطواغيت والأنداد والأرباب سيتي وتثبت أربعة أنواع kuma kalmar tana tabbatar da abubuwa guda hudu nau'in abubuwa guda hudu waɗanda sai ka tabbatar da su sannan za ka amsa sunanka mai tauhidi alƙasar wata azim wal mahabba wal khawfu wal raja duk da bai kawo su a jera ba ko sai ce alƙasida yana tufbitu alƙasida tana tabbatar da nufi wa huwa kaunuka ma taqsidu illa Allah shine ka kasance baka nufin kowa da ibada sai Allah kai zamanto ibadar ka akwai riya a ciki a kafa Allah kadai wata azima wal mahabba sannan girmamawa da soyayya a tare suke shi wannan nau'i na biyu murakkab ne murakkab min at-ta'zim wal mahabba a hada suke lokacin da kake girmama Allah kuma ya zama girmamawa ta soyayya ce zama kana san shi sai kake sai kake girmama shi hakan nan wal khawfa war raja shi ma a hada suke to at-ta'zima wal mahabba sai yace li qawlihi ta'ala wal ladina amanu ashaddu hubban lillah wanda suka yi imani sun fi tsananin soyayya ga Allah mana soyayyar da mu'minai suke ma Allah tafi girma akan soyayyar da mushrikai suke ma tawaghi da gumakansu isu mushrikai yanzu suna son gumakansu suna girmama gumakansu suna bauta musu in ta yi daɗi ne in ta kace mai mantawa suke da su وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون التي إن سكا هجرج ruwa igiyar ruwa ta fara wasa da su za su nutse a nan ba zancen lata da usa manata hubal suwa'a ya husa ya uka nasara duk amince da su allah kaɗai za su roka sai an tsallakar da su sun fita daga bala'in sannan sai kuma a dawo bautar gumaka to ya mumini shi haka yake ai san da ka shiga damuwa ma lokacin kake ƙara tunawa da allah amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahun ma'allah kalilan ma tadhakkaru san da ka shiga kunci ka shiga damuwa a lokacin kake ƙara tunawa eh Allah Allah ne ibnu kathir karkashin wannan ayar munasaba ya bada wani labari wani bawan Allah wanda shi kamar jigila yake yi ɗalibin ilimi ne amma yana da alfadari sai matafiya da ba su da abin hawa ya dinga goya su yana kai su suna biyan shi sai ya ɗauko wani da ya ɗauko wannan mutumin ga hanyar da ya saba bi sai ya ce mai a kabu wannan hanyar ta fi sauƙi yanke ne zami ya ce to shi ke bai san da cewa mugun mutum ba suna zuwa wani guri sai ya tsaye da shi mutumin ya ce da ya waiga hankalin shi sai ya tashi duk gawawakin mutane ne da kasusuwa da wane ne ga suna ba kyan gani da ka yi ce mushi ka tattaro duk abin da ke hannunka ka miƙo mu ya tattaro duk kudaden shi ya bashi da alfadarin nashi ya bashi duk da haka ya ce sai ya kashe shi ya ce ba kai ba dan fashi ba ne ɓarawo e to ga kuɗi ka ɗauka abin hawan duk abin da na mallaka na baka to ka bani ni na tafi mun ya ce a sai na kashe ka sai ce to tun da ka matsa sai ka kashe don Allah ka ba ni dama na yi sallah raka a biyu gai da ubangiji ya ce je kai ya alwala ya zo ya kabbara sallah to ya gigice ya fita a hayyacin shi da ya kabbara harama ya ce wallahi sai ya mance aya ko aya ɗaya cikin ƙur'ani ya fatiha ma ya mance da ita kawai kamar an mai wahayi sai wannan ayar ta faɗo mushi bai karanta fatiha ba kawai sai ya karanta amman yujibul mutarra idza da'a Allah ya ce wake amsa ma wanda ya shiga kunci in ya roke shi wa yakshifu su'a ya yayi muku damuwar da kuke ciki da bakin ciki wa yaj'alukum khulafa al-ard ya ba ku jagoranci da wato kalifanci a ban kasa waye isa yi haka in ba Allah ba qalilan ma tadhakkaru wallahi wannan ayar yana kaiwa karshe yace kawai sai kamar an aiko wani mutumi saman in garman doki da wata kibiyar shi da ya tale bai kuskure zuciyar wannan barawon ba ya same shi a kawan zuciyar shi ko numfasa ko shurawa bai bai mutu da wancan mutumin ya zo ya ce mai kai kuma daga ina sai ya ce wanda ya aiko ni shi ne allazi yujibul mutarra idza da'a mai amsa kiran wanda ya shiga damuwa shi ya ci ya turo ni shi ke ne ya tattara dukiyar shi kuma ya juya ya tafiye shi to Allah Allah ne kai musulmi in ka shiga damuwa lokacin kake ƙara yaƙini imanin kake ƙara tattaruwa ka tattaro shi gabaki ɗaya ƙunshi da ƙwarƙwatar shi ka dinga wata addu'a wadda kai kanka kasancewa ta karɓu da izinin Allah kana da yaƙinin karɓuwarta to amma shi wanda yake mushriki gunkin nan nashi yana wato san maslaha ne yake a tsammanin shi in ya samu wadata an yayi kaza gunkin ko bokan ne ya bada an shiga damuwa to ba ruwan shi da wannan gunkin ba ruwan shi da wannan bokan a lokacin mushrikan da kenan sai su koma ga Allah duk da akwai nau'in mushrikai su kuma wanda in sun shiga damuwa to su kuma ƙara shirka suke yi kamar da ibnu qayyim yayi bayani ash-shankiti yayi bayani cikin tafsirinsa Allah ka tsare mu walkhaufa warraja wannan kalmar ba za ta yi ma amfani ba sai ka tabbatar da alkhaufu warraja tsoro da fata kana tsoron Allah kuma kana sa rai kana kwadayin lada daga gare shi kenan tsoron da kake ma Allah ya sha bamban da tsoron da kake ma wani abu da zai cutar da kai dukkan mu nan muna tsoron maciji muna tsoron kunama muna tsoron kerkece muna tsoron kaza saboda zai iya cutar da mu amma tsoron da muke ma maciji ba wani abu da muke fata daga gare shi ko tsoro ne na kawai mu dai ya kama harkar gaban shi mu kama ta mu ba mu neman komai ba kare gun da mu amma tsoron da kake ma Allah dan karka shiga matsala ne sa'annan kuma kana mai fatan ka zama cikin waliyansa domin shi halittu sun kasu kashi biyu gurin Allah akwai yan gatan Allah waɗanda su fushin Allah subhanahu wata'ala sun amintu daga gare shi kuma shi ɗin ne kaɗai zai iya kare su daga fushin nashi la malja wa la manja minka illa ilaika shi yasa annabi sallallahu yake cewa a'udhu bi ridaka min sakhatika Allah ina neman tsari da yardarka daga fushinka bana yardarka ta zamanto ita ce garkuwa ita ce abinda zai kare ni daga fushinka wato shi mumini bai wadatu daga Allah ba daidai da kyaftawar ido ba wani lokaci da zaka ce baka bukata zuwa ga Allah daga shi as-samadu kowace halitta na neman bukata gurinsa bukatuwar da kake nema daga gare shi kuma dukkan bukatun dan yayi maka ne shi da kansa kuma dan ya kare ka ne shi da kansa domin in yayi maka babu mai hana ka in ya kare ka babu mai cutar da kai saboda haka duk tsoron da za ka yi ma'alla bai hana ka kuma mai kwaɗayin lada daga gare shi bai hana ka soyayya shi bai hana ka girmama shi bai hana ka son shi da ƙaunarsa da kaulihi ta'ala wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa in Allah ya jarabce ka da wata cuta ba mai iya yaye maka ita sai shi wa in yuridka bi khairin in Allah ya nufe ka da alheri fala radda li fadlihi ba mai iya tunkuɗe falalarsa wannan yau da gobe ma an ka kalla inda kana da lissafi kai natsu da kyau zaka yadda cewa ba mai yi sai Allah zaka ga wani misali da dukiya sai ka ga cewa ka rasa taya akai ma ya same ta bi da hikimar a ganin ka misali bi da wayar da zai tara wannan dukiya kawai ka san Allah ne ya tara masa wani zaka baro ne sakare ne ko magana bai iya ba kuma kiliyan ba wanda ya kai shi kiliyan ya zazzage su ya bata musu rai kuma sai sun zo saboda aradahu Allahu bi khair fala radda li fadli ga wannan da hikimarsa da barkwancinsa da bandariyarsa kuma yana kwana da yunwa ga wannan da dubara da ilimin shi da wayan shi kuma ba shi da wa min ad-dalili ala al-qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa dhibu 'aysh al-ahbaq injal imam shafi'i ka duba su karo na sakarkaru sun tara dukiya amma ga annabawa suna kwana da yunwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan daura dutse a cikin shi saboda yunwa lokacin yakin khandak akan yi wata biyu ba a daura abinci ba a gidansa sai dai a sha nono da ruwa da dabino da dan nonon awaki da ake aiko musu daga makwabta to ka san abin daga Allah ne jarabawa ce dama gurgurdan kusancin ka ga Allah gurgurdan jarabawar da zai maka amma kuma ka kalli ta wani bangaren arzikin da ya ba su a ya wuce kuma wannan daudar duniya so saboda haka in Allah ya nufe ka da alkhairi wallahi ba wanda ya isa ya tunkuɗe wannan falalar ta Allah shi yasa mai hankali gurin Allah kaɗai yake roƙa ka nema daga Allah kawai ka huta yusibu bihi man yasha'u min ibadi Allah yana isar da falalan nan tashi ne ga wanda ya ga dama daga bayansa wa huwa al-ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai Allah ka gafarta mana kuma ka ji kanmu faman arafa hada duk wanda ya san haka qata alaqata ma'a ghairillahi zai yanke alaka daga duk wanda ba Allah ba alaka ta ganin wane shi zai iya mun wane shi ne ka duka wannan zaka yanke kamar da al'amara wa tabattal ilayhi tabtila fafirru ila Allah kuma ga Allah mala wala takburu alaihi jahamatul batili sa'an nan wato wanda ya maida lamarin shi zuwa ga Allah to girman banna baya, baya cika mai ido asalin jahama shine karahatul manzar abinda yake da mummunan kamanni sannan ana amfani da kalmar jahama ga wanda yake shadidul ba'as wanda yake da ban tsoro daga na ake ce ma wato ainihin uh, zaki jaham ana kiran shi jaham domin asalin jiham shine wanda yake ghalidul waje wanda yake da kakkausar fuska kakkausar fuska ke sa ami a ji tsoro ko a ji kwarjinin mutum to wanda ya rike Allah duk abin da yake ba kan gaskiya ba yake baya ganin girman shi in ka bi Allah wadanda malamai suke cewa man khafa Allah khafahu kullu shay duk wanda ya ji tsoron Allah to komai sai ya ji tsoronsa amma wa man lam yakhafi Allah shi kuma khafa min kulli shay ko akhafahu kullu shay duk wanda bai ji tsoron Allah ba to komai sai ya zama abin tsoro gurinsa dan motsi kaɗan sai gaban shi ya faɗi hankalin shi diya biya tashi ba natsuwa so da bai samu natsuwa daga Allah subhanahu ta'ala. ko wani khalifa yan ce khalifa ya wuce president ba duk wani musulmi na karkashin shi duk duniya a lokacin to khalifa musamman na ga Abu Ja'far al-Mansur ne wanda shi ne mafi girman khalifa a zamanin daular Abbasiyya yazo gurin al-Imam Malik sai ke ce ma Imam Malik rahimahullah wai me yasa da nazo gurin ka sai an dinga bari ina jin tsoro sai ce mushi li'anna al'alima idza arada bi ilmihi wajha Allah khafahu kullu shay malami indi dan Allah yake neman ilimin sa yake karantarwa sa komai sai ya ji tsoron shi sai ka ganshi ba wata sitarar kirki ba misali bai da wadata bai da kaza amma da ya shigo guri sai ka ji tsit an nasu ba daga gare shi bane daga Allah Allah ya rike in ka bi Allah to malam haka ne sai kaga Allah ya baka kwarjini Allah ya baka baiwa Allah ya baka ainihin wato girma a idan mutane kama akhbar Allah an Ibrahim ala nabiyyina wa alayhi afdalus salati wassalam kabar yanda Allah ya bada labari game da Annabi Ibrahim Allah ya ƙara tsira akan manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma shi Annabi Ibrahim bi taksirihi al-asnam yanda annabi ibrahim ya kakkarya gumakan watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbiri ba abinda wato mushriki yake girmamawa kamar gunkinsa amma annabi ibrahim bai ji tsoron mutanen ba bai ji tsoron gumakan ba ya sassare su kuma cikin masu bautar gumakan hadda sarkin garin namarud wanda yana cikin almulukul jababira azzaliman sarakuna yan kama karya amma annabi ibrahim ya sa gatari ko adda ko barandami ko ainihin wato fitiki ya sassare su wata barrihi min qaumihi da kuma kubuta shi da barranta shi daga mutanansa li qaulihi ta'ala qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim hakika ya kasance kuna da kyakkyawan abun koyi game da annabi ibrahim wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi idh qalu liqaumihim a lokacin da suke cewa mutanansu inna bura'a'u minkum lalle mu mun barranta daga gare ku wa mimma ta'buduna min dunillah kuma mun barranta daga duk abin da kuke bauta koma bayan Allah kafarna bikum mun kafirce muku ma'ana ba mu ba ku mun raba jaha ai suka ce a kona shi suka ce kaza suka ce kaza yace inni bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayahdi duk suka ce an yanke mai tattalin arziki da kami kar a saida mushi kar a siya daga kai ai kaza sai yace ba wanda na rike sai Allah allazi huwa yut'imuni wa yasqi shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni wa idza maridtu fa huwa yashfin in ne rashin lafiya ma kuma haka shi yake bani lafiya wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin shine kadai kuma nake sa ran ya yafe mun zunubai na ranar alkiyama ranar kuma kuna ta kanku wanda a lahira ba zai iya maka rana ba to dan me a duniya zaka kankame shi duniyar da ba ta da tabbas kai ko shi ba mai tabbacin zai kara minti daya a duniya to lahira kuma yanda duniyar take ta Allah gwara annan yakan ara yakan bada aro ga wasu ko dan ya jaraba su yakan jarabce ka da akwai ya jarabce ka da babu to lahirar dukkan mulkin kowa ya yarda na Allah dan zai yi tambaya limanil mulkul yau yanzu a nan duniya ne aka ce wake da mulki kila ka tuno su sarki wani ka tuno su amma a lahira shi kanshi sarkin bai zai ce kuffan ba kai mala'iku ba la yatakallamuna illa man adhina lahu arrahman wa qala sawab annabawa da manzanni ai su ne dai yan majalisan Allah misali su ne misali yan gaba yan hannun dama ko amma duk da haka annabi ya ce ranar wa da'awatul rusuli nafsi nafsi rabbi sallim rabbi sallim su kansu annabawa roƙo suke Allah ya kubutar da su to kaga wanda kadai zai iya kubutar da kai shine ya kamata ka kankani shine ya kamata ka rike wa hadhihi alkalimatu at-tayyiba wannan kalma mai tsafta mai tsarki mantuqun laha mantuqun yadullu ala nafi al-ilahiyyati an ghayri Allah ta'ala tana da abinda yake lafazi ne an ce al-mantuq abinda aka furta lafazin da take dauke da shi yana yin nuni akan kore bauta ga wanda ba Allah ba wa aidan al-ithbatu mantuqun bihi kuma tabbatar da ibadar ga Allah shi ma an furta shi a cikin wannan kalma domin la ilaha illallahu duka kalmomi ne wadiha zahira fi nafi wa fil ithbati aidan kore bautar wani Allah karare yake a cikin kalmar tabbatar da bauta ga Allah ƙarara yake a cikin kalma wannan raddi ne ga wasu daga cikin mantiqiyuna da suke ganin fahimtar cewa bautar Allah shi kadai a cikin wannan kalmar akai ba wai furta shi akai ba aka ce a duka an furta babu abin bauta da gaskiya sai Allah kaga korewar tabbatacce ne bayyananne ne tabbatarwa ma bayyananne ya ce قال الشيخ العلامة الفقيه المفسر الأصولي النقاد محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله babban malamin al'allama alfaƙi masanin fiƙo masanin tafsiri masanin usul annakadu mai ta haƙiƙi da tantancewa da raddi da martani muhammadu al'amini shankiti rahimahullahu ta'ala mai littafin aduwa'ul bayan wanda ya yi tafsiri na ayoyin alkur'ani a fassara su da ayoyi a fassara da hadisai a bisu da bayanan malamai na lugha da ainihin waƙen larabawa da sauran shawahid da ainihin wato amsal wanda yake buga misalai da su wanda dai almuhim tafsirin ya tafsirantu malamin ya malamantu malami ne na kirki Allah ya ji kanshi da gafara yace aqwa siyaghil hasri an-nafi wal ithbat mafi ƙarfin siga da ake amfani da shi na killace magana shine korewa da tabbatarwa akwai siyar a gurin malaman ma'ani malaman balaga da ake amfani da su don killace magana ya zamanto ba a sharakanta wani abu da wannan abin da aka ambata ba kamar su innama kamar su annafi wal ithbat kamar su ainihin wato man litta'mim kamar da sunan dai da yawa to mafi karfi cikin siyagul hasiri shine annafi wal ithbat a kore sannan a tabbatar inda muka yi bayani a baya idan ka ce fil baiti muhammadun muhammadu na cikin gida in wani ya zo yace aliyu ma na cikin gida ba za a yi mamaki ba tunda kai baka kore samuwar aliyu ba amma ka ce ma fil baiti illa muhammadun ba kowa a gidan nan sai muhammad yanzu in wani ya zo yace aliyu na cikin gidan ɗayan ku yayi ƙarya ko kuskure ko da zai yi kila ya shiga bayi ne baka san da shi ba kinan dai an samu abin da ya warware magana to in ka ce mafil baiti illa muhammadin to fa ba wanda zai fahimci cewa akwai wani a gidan nabiyin muhammad na fata an gano wannan shine mafi girman siyar na killace magana taskance ta guri guda na haula ilaha illallah ya buga misali da wannan kalma la ilaha kaga korewa ne illallahu tabbatarwa to kaga Allahun nan fa ɗaya ne kawai shi kadai ne tunda sai da aka fara kora wanda ba shi ba sannan sai aka tabbatar da shi daga baya ba zai yi wa a samu wani ba al-usuliyuna yaquluna malaman usulul fiqh suna cewa mantuquha nafyul uluhiyyati an ghayrihi azza jalla wa ala abinda kalmar ta furta shine kore bauta daga duk wanda ba Allah ba mai girma da daukaka wa mafhumuha abinda ko aka fahimta daga kalmar ithbatuha lahu wahdahu jalla wa ala tabbatar da bautar ga Allah shi kadai mai girma da daukaka kun ga anan sun yadda korewan an furta shi amma tabbatarwa ya suka ce fahimtar shi akai nassi akwai mantuqi akwai mafhumi hukunci akan ce wannan hukuncin mafhumi ne kwa ce wannan hukuncin manduki ne hukuncin nan an fahimce shi hukuncin nan an furta shi an ambace shi yanzu innamal a'malu binniyat ayyuka ba su tabbata sai da niyya ko kadai aiki da niyya shi yake tabbata cewa aiki ba a karban shi sai da niyya wannan hadisin ya ambace shi manduki to amma akwai mafhumul mukhalafa kenan aikin da aka yi shi babu niyya an karba ba a karbe shi ba amma ai hadisin ba a faɗi hakan ba sai dai an fahimci hakan ne ko aiki da niyya ne kadai ake karɓar shi to in babu niyya fa kenan ba za a karɓa ba tun da ka ji kenan kenan abin mafhumi ne ba ba directly ba ne indirectly ka indirect daban direct an ce abu direct ma'ana a fili kai tsaye shi kuma indirect sai da aka yi wata yar kwana misali to abinda fahimtar shi aka yi kaga ba a furta shi ba shi ku wanda aka furta shi kaga min babi aula da ma a fahimce shi to sai suka ce tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala shi wannan fahimta shi aka yi daga kalmar la ilaha illallah amma kore bautar wani Allah shi kuma furta shi aka yi a cikin kalmar amma wannan kuskure ne tunda la ilaha illallah la ilaha jumla ce nafiya sannan illallahu jumla ce muthbita kuma dukkaninsu a fili suke an furta nafiyu kuma an furta ithbat kamar yadda zamu ji abinda malam ya rinjaya sai yake cewa wal bayaniyuna su kuma malaman albayan su ne malaman balaga malaman mantiki malaman abinda ya shafi ilmul lisan ilmul kalam ya'kisuna su kuma sai suka suka akasa sai suka yi upside down din abu ana abinda wancan suka ce an furta ya suka ce fahimta shi akai abinda wancan suka ce an fahimta ya suka ce furta shi akai kun gane ku su usuliyun usuliyuna sun ce a kalmar la ilaha illallah abinda yake an furta shi mantuq shine nafyul uluhiyya an ghairi menene an ghairihi jalla wa an kore bautar wani Allah subhanahu wata'ala wannan karara aka ambace shi a gurin malaman usulul fiqh ya suka ce amma ifbatul ilahiyyati lillahi azza wa jalla shi mafhumi ne ba mantuqi ba fahimta shi aka su kuma malaman ilmul lisan sai suka ce a'a kore wani kore bautar wani Allah din ita ce wadda za a fahimta tabbatar da bauta ga Allah din shine wanda aka furta an fahimta ku ma'ana sun saba abin da wa'incan suka fada inda wannan suka ce an furta ya suka ce an fahimta a kai inda wannan suka ce an fahimta ya suka ce a furta shi a kai mantuk da mafuhum da muka yi bayani to da ka sushe suka akasa ya kuluna gashi nan zai fassara cewa suka yi mantuquha ithbatul uluhiyyati lillahi wahdahu abinda kalmar ta furta ta ambata shine tabbatar da bauta ga Allah shi kadai ai kaga a can cewa suka yi mantuquha nafyul uluhiyya ko su kuma nan mantuquha isbatul uluhiyya kaga an samu akasi ko lillahi wahada wa mafhumuha abinda ko aka fahimta nafyul uluhiyyati an ghairihi jalla wa ala su kuma can cewa suka yi mafhumun shine me isbatuha lahu wahdahu kenan sun yi sabani tsakanin malaman usul da malaman balaga sai ya ce kala shekhu muhammadu al'amin al-shankiti muhammadu ne al'amin al-shankiti shi kuma malamin usul ɗin ne kuma malamin balagan ne amma kuma mai aƙida ne ai usuliyuna da yawa ba su da aƙida balagiyuna bayaniyuna da yawa ba su da aƙida malaman luga da bayan ilmul bayan shine a ce mantiki a ce balaga fasaha kaza kaza da ake ambato da yawansu ba su da aƙida yawanci 'yan sharholiya ne wasansu ma sun zama arna sun yi ridda da yawansu to amma ana samun waɗanda irin su shekul islam ibn taimiyya misali irin su shi a shankiti a balagar da fasahar su ba baya ba sannan kuma an dawo suna nan kafe a bisa turba ta salafiya to sai a shankiti zai yi gyara shi yasa ilmul usul da ilmul balaga bai halatta ka koye shi gurin dan bid'a ba dan wallahi dilmiyar da kai zai yi sai yake cewa rahimahullah wal haqqul ladhi la shakka fihi gaskiyar da babu shakku a cikinta annan nafiya wal ithbata kilahuma mantuqun sarih da korewa da tabbatarwa dukkan su an furta su qarara falafdatu la sarihatun fin nafi inda ka ji la ai ba a yadda ba kenan ko ko wanda bai taba zuwa makaranta bane in ka ce mai la ya san baka amince ba walafzatu illa sarihatun fil ithbat cewa sai dai wannan karara ne gurin tabbatarwa daga can dai kwana da gwalangwalan ɗinsu ne na ilmul kalam kasan akwai abin da gashi abu a fili sai su kewaye shi su ce babu ko babu shi su lalle sai sun gamsar da kai akwai ai akwai wanda ya karanta filo umar ai haka nan ne ko philosophy yanzu ba ga ruwa ba a gaba na wallahi ya ga dama ya ce guba ce kuma ya ce sai ya kawo dalili ya ce wannan ruwan poison eh sai ya kara kuma haka to su wa'incan yan ilmul kalam ɗin da ake magana su suka ko mu ce falasifan suka haife su yadda falsafar kala biyu ce akwai falasifatul ula to shi dama ilimi ne wanda wawa halaka yake cikinta shi kuma mai wayo da fasaha bai da bukatar shi ba fasahar da Allah ya baka hikimar da Allah ya baka zaka fahimci addini da shi inda ma falsafa za ta tsaya a iya kimiyyar duniya da sauki to suka kutsa ta cikin addini mafi hadari ma suka ci cikin sifofin Allah da zatin Allah da ainihin ayyukan Allah sai an sa falsafa wannan ya kai hawasunsu ma suka ce kai Allah ma babu shi suka ce ko da an yi shi to wannan wani old modern issue ne wani abu ne da datan aka yi shi amma yanzu kawai ba su gamsu ba ba su gamsu ba ma cewa akwai shi ga sunan babu irin tarkacen da babu a cikinsu to da ka sai ya ce da nafiyul ilahiyyati an ghairi an ghairihi subhana da ithbatul uluhiyyati lahu wahdahu duka sariha ne karara yake cikin kalmar la ilaha illallah ko ba gaskiya ba sai ke cewa fan nafi wal ithbatu kilahuma mantuqun sarih fa addu mithli hadha min al mafhumi ghalatun fi ma yadhharu li lissafa irin wannan kalmar a ce wai kore la ilaha ya kore bautar wani Allah ko tabbatar bautar tabbatar da bauta ga Allah shi kadai mafuhumi ne wannan kuskure ne ya ce a iya abin da ya bayyana gare kuma muna tare da malam cewa karar yake a fili shi ya sa mushrikan makka wa idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariqu alihatina li sha'irin majnun daga ana ce musu ku ce la ilaha illa suka fahimci duk abin da take dauke da shi na ma'ana in kaga mutum bai fahimci la ilaha illa allah ba dama bai san ma'anar ta bane bai san larabci da asrar din lughal arabiyya ba قال الشنقيطي يجي وقد نبه عليه صاحب نشر البنود من لتاف نشر البنود yayi wato ainihin tambihi yayi fadakarwa akan wannan masala wato yana ishara zuwa ga wani malami na mazhaban malikiya a can kasar burtaniya wanda shine a sheikh suna ce mai sidi abdullah sidi abdullahi ibn alhaji ibrahim al-alawi da cewa yana cikin zuri'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kama ya kulu littafin nashi shine nashrul bunud fi maraqil fi maraqis su'ud fi maraqis as-su'ud wa inna ma yakunu lil hasri mafhumun fil adawat al ukhra yace ana iya samun mafhumi a cikin al za a iya fahimtar kaza cikin abin da aka killace cikin wasu adawati na daban amma banda annafi wal ithbat nahawi innama kamar innama tana zuwa lil hasr warace misali innama zaidun qa'im kinan kace innama zaidun qa'im kenan sauran duka ba a tsaye suke ba hakan nan wa nahwu taqdimil ma'mul gabatar da al-ma'amul shine taqdim wa ta'khir taqdimu ma haqquhu ta'khir kamar kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga asali na'buduka wa nasta'inu bika kaga ce iyyaka na'budu ka gabatar da abinda da shi za a jinkirta sai ka jinkirta abinda da shi ne a farko da ifadatul hasri dan a nuna maka ba wanda ya shiga cikin wannan hurumin sai Allah shi kadai hakan nan wa ta'rifil juz'ain haka nan gurin ta'ariful juz'ain kamar ka ce alhamdulillah a samu mubtada da khabar kowanne yana da wato ainihin ma'arifa almusnadu da almusnadu ilayhi kawai yanzu a tambaye ka a misali man alhadir sai ka ce zaidun alhadir aka ce wane ne yazo ka ce zaidun alhadir kenan me ba wanda yazo sai zaidu amma ka ce zaidun hadirun zaidu ya zo zai iya yiwuwa kuma a ce akwai wani wanda ba shi amma zaidu ne ya zo zaidu ne ya zo yana nuna ba wanda ya zo sai shi to shi ma yana cikin adawat na alhassan to su ana samun mafuhumi a cikinsu amma a cikin la'ilaha illallah nafi wal ithbatu wannan babu zancen mafuhumi da abin da aka kore da abin da aka tabbatar duka a fili suke shine karatun da mana yake so ya bayyana mana wa nahwi dalika fa aqwa siyaghil hasr mafi girman siga da ake amfani da shi na alhasru na tabbatar da magana kan abu daya shine annafi wal ithbat nahwu la ilaha illallah ya ƙara maimaitawa fa ma'ana shahadati an la ilaha illallah ma'anar shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah nafi istihqaqil ibadati an kulli ma siwa Allah shine kore cancantar bauta daga duk wanda ba Allah kaga muka ce kore cancantar bauta ko da an bauta mai bai cancanta ba da wasu na bautar hatta shanuwa su bauta ma shanuwa su bauta ma wa ƙaho wasu su bauta ma gishiri an gane ko akwai wani yanki da aka samu suna bautar mata tunda mace ta haihu ta samar da mutum suka ce kawai ita ce a bar bauta kuma ba zai hana ya nema wa matar shi ɗa ba daga abin bautar shi a kaga bata ya tabbata to da haka koda wani ya bauta ma wani wanda ba Allah ba bautar eh an ji ya bauta mai amma bata cancanta ba nafi istihqaqil ibadati an kulli ma siwa Ya fi karfi daga a ce nafiyul ibada in ka ce kore bauta daga wanda ba Allah sai a ce to ai gashi ana bautar wasu suna bautar gunki wasu suna bautar kaza sai mu ce a cancantar bautar aka kore bai hana ba wani ya je ya bauta ma abin da ya ga dama amma bata cancanta ba bautar tashi an gane ku wa ithbatu halillahi azza wa jalla tabbatar da cancantar bauta ga Allah shi kadai wahdahu la sharika la shi kadai yake bashi da abokin tarayya lahu fi la sharika lahu fi ibadati bashi da abokin tarayya cikin bautarsa kama annahu la sharika lahu fi mulkihi kamar yanda yake bashi da abokin tarayya cikin mulkinsa har su mushrikai sun yadda Allah ne ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci mutane ya halicci aljanu ya halicci komi to kuma tun da shi ya halicci kowa ya za a yi kuma abin da ya halitta ya bauta ma wani wanda ba shi wani ya ma kyauta kuma ka gode ma waninsa kawai ɗauko kuɗi in baka sai ka kalli na kusa da ni ka ce mai na gode Allah ya saka da alheri anya an nemi zaman lafiya to yanzu Allah ya halice ka ya maka rayuwa ya baka hankali ya baka lafiya ya baka ilimi ya baka kuma ka zo ka bauta ma wani daban wanda bai ma komi ba aruni ma za khalaqu min as-samawati wal ard am lahum shirkun fi as-samawati basu basu da shi basu halicci kowa ba basu da shiyas basu da hannun jari cikin halittan sama wama lahum fihi ma min shirkin wama lahu minhum min zahir Allah ce basu taimaka mai da komi ba basu da wani kaso a cikin halittun da yayi to dan me kuma za a bauta musu yasa duk wanda yayi shirka da kaji an ce jahannama zai dawwama ya cancanta ya dawwama so ya ga wato bakin azzalimi bai kyauta ma kansa zalika bi anna allaha huwal haqq saboda shi Allah shine gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil kuma duk abinda suke bauta koma bayan sa ƙarya ce shirme ne wa anna allaha huwal aliyyul kabir Allah shine madaukaki ne girma ubangiji Allah ta'ala ya dace da sai mu bashi haka mu tashi darasi na gaba shurutu la ilaha illallah subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله